أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب, رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya da jinjina su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya sake zagayowa da mu cikin wannan wata mai albarka watan ramadan yau muna asabar ɗaya ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake shine daidai da 21 ga watan uku ga 1 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna yi ma Allah ta'ala godiya da ya nuna mana wannan wuni mai albarka ya nuna mana wannan rana ta 1 ga watan ramadan muna kuma roƙonsa ya tsawaita rayuwarmu zuwa ƙarshen wannan wata ya kuma ba mu ƙwarin gwiwa da ƙarfin imani na ribatar kwanaki da suke cikin wannan wata mai albarka muna roƙon allah ta'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu gabatar na ibadoji da tafsirai da darussa da ciyarwa da duk abin da za mu yi na ibada a cikin wannan wata muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin shaidan ya tsare mu daga zamiya ya tsare mu daga duk abin da zai kawar da mu ya hana mu samun albarkatu da gafara da ke cikin wannan wata mai albarka allah maɗaukakin sarki ya samu dace saboda haka ya kuyan uwa mun ga inda kwanaki suke ta tafiya kamar jiya ne muka rufe tafsirin bara yau kuma gashi allah ya sake dawowa da mu bana to kafin ka ankara za ka ga cewa na bana din ma an kai sa in allah ya raya mun faɗi kuma sai gaba ɗin ta sake zagayowa saboda haka a mu dage mu ribaci kwanakin da suke cikin wannan wata maluma sun yi ta mana wa'azuzi an yi ta faɗakar da mu a hudubobi da wajajen tafsirai da wajajen wa'azuzi da muhadarori akan falala da darajar wannan wata mai albarka to mu yi kokari mu ɗebo wa'annan karatuttukan mu sanya su cikin aiki mu ribace su mu more wa'annan kwanaki mu kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana wannan darasi da za mu ci gaba insha Allah ta'ala bayi bukatar dogon ta'aliki darasi ne wanda ba yau ko jiya aka fara shi ba saboda haka za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya a bara a bara mun tsaya a kan aya ta 123 a cikin suratul bakara yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani a kan abin da ya shafi yahudawa da nasara da kuma har yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zo bayani akan banu Isra'ila Allah ta'ala ya ce ya ku banu Isra'ila ku tunda ni'imomin da na ni'imtar da su akan ku mutuna kuma cewa na fifita ku akan halittu baki daya Allah ya ce kuma wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun ku ji tsoron wani wuni da in wunin nan ta zo wata rai ba za ta iya tsinana ma wata rai komai ba sannan ba za a karbi fansa daga wani rai ba sannan kuma babu wani ran da alfarma zai amfane shi a wannan ranar sannan kuma ba za a taimaki kowa ba sai wanda Allah ya ga dama wannan shine abin da muka tsaya akai a bara insha Allah ta'ala a bana za mu tashi kan aya ta 124 a cikin suratul baqara farkon kissar annabi ibrahima alaihi salatu wassalam Allah kai mana jagora Allah ya ce wa izibtala ibrahima billahi minash shaitanir rajim wa izibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yake cewa wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin Allah yake cewa wa idhibtala ibrahima rabbuhu Allah yace ka tuna ka ba su labari lokacin da ubangijin annabi ibrahima ya jarabce shi bi kalimatin da wasu kalmomi fa atammahunna kuma ya cika kalmomin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya jarabe shi da su qala sai Allah ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama lallai tabbas zan sanya ka ka zama jagora abun koyi ga mutane qala wa min zurriyati sai ya ce cikin zuriyata ma a samu wanda za a sanya su zama jagorori ga mutane qala sai Allah ya ce la yanalu ahdi zalimi alkawari na baya riskan azzalumai a wannan ayar malamai sun tattauna akan lafuzan da suka zo a cikin wannan aya ta 124 a cikin suratul baqara wannan ayar na farko Allah ya fara bayani akan kissar annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim shine wanda Allah madaukakin sarki yayi ta ambatansa a cikin alkur'ani da cewa shine jagoran masu tauhidi Allah ya rike shi a matsayin masoyi badadai Allah kuma ya nuna duk wanda yake so ya zama shiryayye to ya kama hanya irin hanyar da annabi Ibrahim ya bi Allah ya umarce mu mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu bi hanyar annabi Ibrahim ya kuma umarci annabin mu shi karan kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya bi hanya irin ta annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam saboda haka annabi Ibrahim shine wato manzo na biyu wanda yake zababbe a wajen Allah shine kuma ke kiran shi da abul anbiya wato kamar ka ce baban annabawa sunan shi ibrahim a wasu suna cewa ibrahim ibnu tarih sunan babansu suna cewa tarih amma dai abinda alkur'ani ya ambata shine sunan babansa azara kamar yadda ya ce wa izkala ibrahimu li abihi azara wannan shine abinda alkur'ani ya ambata cewa babansa sunan shi azara kuma kamar yadda alkur'ani ya nuna mana hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka nuna mana baban nashi bai musulunta ba ya mutu a kafiri kuma yana daga cikin waɗanda za su kasance mahalatta wutar jahannama Allah ya tsare mu daga wuta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya jarabce shi kamar yadda ya ambata a wannan ayan da waɗansu kalmomi waɗannan kalmomin malamai sun yi saɓani sun tattauna akan menene ma'anan kalmomin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su kafin kalmomin da Allah ya ce wa izibtala lafazin ibtala wato daga alibtila'u ne ma'anansa shine al-ikhtibaru wal imtihanu wal amru shine jarabawa a yi ma mutum umarni da abin da yake watakila mai nauyi a gare shi domin a gani zai ci umarnin da aka yi da aka bashi ya aikata abin da aka ce ya aikata koko zai yi taurin kai to Allah maɗaukakin sarki na daga cikin sunnarsa da tsarinsa a rayuwa shine yana jaraba bayinsa wannan shine tsarin Allah yana jaraba bayinsa ta hanyar umarni yana jaraba bayinsa ta hanyar hani yana kuma jaraba bayinsa ta hanyar kaddarorin da yake kaddara musu a rayuwa wannan tsari ne na ubangiji ta'ala sunna ce ta Allah kauniya allati la tataghayyar ba za ta taba canzawa ba Allah zai jarabci bayinsa zai jarabce su ta hanyar ya umalce su da abin da watakila yana da nauyi akan zukatansu ko kuma ya hana su abin da ya riga ya zama jinin jikinsu sun riga sun saba da shi ko kuma ya jarabce su da wani abu na rayuwa wanda ba sa su saboda haka wannan tsari ne na Allah Allah kuma yana yin jarabawan ne ba don komai ba sai don saboda ya bayyana suwaye masu imanin gaskiya a cikin mutane suwaye kuma masu imani na ƙarya Allah ka samu wani lafiya sannan malamai sun tattauna akan waɗanne kalmomi ne Allah ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da su kamar yadda wasu daga cikin malamai su kawo kamar al-Imamul Baghawi a cikin tafsirinsa haka nan al-Imamul Qurtubi da sauran malaman tafsiri sun kawo cewa kalmomin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su su ne kalmomi guda talatin su ne Allah ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da su na farko suka ce akwai guda goma da Allah ya ambace su a cikin suratu tauba inda Allah ya ce atta'ibun al'abiduna التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله مدوكاكين سركي يتي التائبون masu tuba su koma zuwa ga Allah ga daga dukkanin abin da suka aikata na zunubai al'abiduna masu yawan bautar Allah da tsayuwa akan bautar Allah subhanahu wata'ala at-taibuna al'abiduna alhamiduna masu yawan godiya ma Allah da jinjina ga Allah akan duk abin da Allah ya ba su na rayuwa as-sa'ihuna masu azumi su kame daga ci da sha daga sha'awarsu tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana as-sa'ihuna ar-raki'una masu yin ruku'u as-sajiduna masu sujada ma'ana masu kula da sallah kenan al-amiruna bil ma'rufi waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki wannahuna anil munkari suke kuma hana mummunan aiki wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin ubangiji ba su tsallake iyakar Allah Allah sai ya ce wa bashiril mu'minin kai bishara ga masu imani kaga waɗannan kalmomi guda goma siffofi guda goma ka zama mai yawan tuba zuwa ga Allah mai yawan bautan Allah mai yawan godiya ga Allah mai yawan ruku'u mai yawan sujada mai yawan azumi mai umarni da kyakkyawa mai hani da mummuna sannan kuma mai kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma na ƙarshe mutum ya zama cikin masu imani da Allah suka ce wannan shine abinda Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su Allah ya ce ma annabi Ibrahim ka zama kamar waɗannan siffofin da na ambata Allah kuma sai ce fa'atan mahunna kuma annabi Ibrahim ya cika umarnin Allah ma'ana ya cika waɗannan siffofin guda goma gaba ɗaya sannan bayan nan suka ce akwai guda goma a cikin suratul ahzabi shine faɗin Allah ta'ala innal muslimina wal muslimati إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والصائمات والحافظون لحدود والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati lallai musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minati da muminai maza da matansu wal qanitina wal qanitati da masu tsayuwan daka da dogewa wajen yi ma Allah biyayya mazansu da mata was sabirina was sabirati da masu haƙuri maza da mata wasadiƙina wasadiƙati da masu gaskiya wajen imaninsu da gaskiya wajen maganganunsu da ayyukansu maza da mata walkhashi'ina walkhashi'at da masu khushu'i masu tsoron Allah masu tsetseni maza da mata walmutasaddiqina walmutasaddiqati da masu ba da sadaka da taimako maza da mata wasa'imina wasa'imati da masu yi azumi mazansu da matansu walhafizina furujahum walhafizat da masu tsare al'auransu cikin maza da mata wazzakirina Allah kathiran da masu ambaton Allah da yawa maza wazzakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah yayi musu tanadin gafara mai girma da kuma lada mai girma daga wajensa wannan su ne siffofi guda goma na mutanen kirki da Allah ya ambata a cikin suratul ahzab suka ce wannan ma suna daga cikin kalmomin da Allah ya umarci annabi Ibrahima ya jarabci annabi Ibrahima da su cewa ina so ka siffanta da waɗannan siffofin kuma Allah ya ce fa atammahunna annabi Ibrahima ya cika umarnin Allah akan irin waɗannan siffofin da Allah ya ambata sannan waje na uku shine farkon suratul mu'minuna Allah ya ce qad aflaha almu'minun قد أفلح المؤمنون Allah ta'ala ya ce hakika mu'minai sun rabauta allazina hum الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah ya ce su ne waɗanda siffansu ta farko fi salatihim game da sallolinsu khashi'una suna yin ta cikin kushu'i ba sa sallah suna tunanin wani abun duniya wallazina hum والذين هم عن اللغو معرضون wallazina hum Allah ya ce siffansu ta biyu su ne waɗanda anil lagwi dangane da duk abin da yake na wargi da wasa mara amfani a duniya ko lahira mu'riduna suna kauda kai ba ruwan shi ba ruwan su da shi na'am والذين هم للزكاة فاعلون sifan su ta uku yace wallazina hum sune waɗanda lizzakati dangane da zakka ta dukiya zakka ta tsarkake rai fa'iluna suna aikatawa wallazina hum والذين هم لفروجهم حافظون wallazina hum Allah ya ce siffansu ta hudu sune waɗanda li furujihim dangane da al'aurorinsu hafizuna suna tsare al'auransu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗugo ba sa istimna wal- illa ala azwajihim إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Allah ta'ala ya ce in kaga sun biya sha'awarsu bukatarsu ta sha'awa illa ala azwajihim sai ga matansu ko mazajensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abun da damansu ya mallaka na kuyangi fa innahum ghairu malumin a wannan wajen su ba ababen zargi bane فمن faman ibtaga ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون faman ibtaga wara zalika Allah ya ce duk wanda ya nemi wata hanya ta biyan bukatarsa koma bayan waɗannan hanyoyin kuyanga ko mata ko miji Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka ƙetare iyakan Ubangiji siffansu ta gaba والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Allah ya ce siffansu ta biyar su ne waɗanda li amanatihim dangane da amanoninsu wa ahdihim da alkawarin da ke tsakaninsu ra'un suna kula da amanoni da kuma alkawarin da ke tsakaninsu wallazina hum والذين هم على صلواتهم يحافظون wallazina hum Allah ya ce su ne waɗanda ala salawatihim dangane da sallolinsu yuhafizuna suna kiyaye sallolinsu gaba ɗaya sakamakonsu أولئك هم الوارثون Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda za su yi gado za su gaji mene الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah ya ce su ne waɗanda za su gaji aljannar firdausi kuma za su dawwama a cikinta to kaga in ka ɗauki wannan ayoyin na suratul mu'minuna da kuma irin yadda suka zo a cikin suratul ma'ariji za ka ga kusan duka abubuwa ne iri ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake maimaitawa to kaga in ka haɗa wa'annan guda goman da waɗancan guda ashirin ɗin su ne siffofi guda talatin wadda malamai suka ce Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su ma'ana ya umarce su da da ya umarce shi da su cewa ya siffanta da su kuma Allah ya ce fa atammahunna annabi Ibrahim ya cika umarnin Allah kamar yadda Allah ya bashi umarni Allah ya sa muna fahimta wasu daga cikin malamai kamar Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara yadda a gare shi yace abubuwa guda goma ne Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su guda biyar wato abubuwa guda goma nan na tsafta ne da tsarki guda biyar suna da alaka da kansa sannan guda biyar kuma suna da alaka da gangan jiki na farko ya ce shi ne ƙassu sharif shi ne datse gashin baki wannan yana daga cikin tsaftar musulunci gashin baki ba kwashe shi ake yi a aske shi tas ba ba kuma a barin shi ya taru ya yi yawa ya wuce iyaka wannan ya saba ma tsafta irin ta musulunci ya koma kazanta kassu sharif sannan na biyu shine almadmadatu yace shine yawan kurkuren baki sannan alistinshaq shine shaka ruwa a hanci sannan wasiwak da kuma aswaki sannan yace wa farqur ra'as shine tsefe gashin kai Eh, saboda yanayin halittar su a wancan lokacin gashin su ba irin namu bane namiji ma yana iya kitse gashinsa kuma Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya tsefe kansa kuma ya cika wannan umarnin sannan wanda ke da alaka da gangan jiki bayan kansa shine akwai taqlimul azafir yanke kumba farce ko akaifa wannan yana daga cikin tsafta ta musulunci kazanta ce da ta saba ma musulunci mutum ya bar farcensa su yi dogaye faratunsa su yi dogaye wannan ya zama kazanta ya saba ma musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da cewa mu yanke farcen mu duk sati in bai yiwu ba kar mutum ya wuce kwana 40 ba tare da ya yanke kumbansa ba sannan abu na gaba ya ce shi ne netful ibti shi ne tsige gashin hammata aske gashin hammata sannan a halkul ana shi ne aske gashin mara kar mutum ya bar gashi buzuzu a hammatansa ko a maransa sannan walkitaru abu na hudu shi ne kaciya sannan abu na gaba shi ne alistin ja'u bilma shi ne yin tsarki da ruwa wannan na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam da cewa ya cika su kuma ya cika su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya, ya umarce shi al'imamu mujahid Allah ya mishi rahama ya ce abubuwan da Allah ya jarabci annabi Ibrahima da su su ne ayoyin da za mu ji su a gaba tun daga kan cewa Uh, tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa iz ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amnan har zuwa ƙarshen bayani akan abin da ya shafi kissar Annabi Ibrahim yace su ne kalmomin da Allah ya jarabci Annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam da su al-Imam Rabi' da al-Imam Qatada suka ce kalmomin da Allah ya jarabci Annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam da su sune manasikul hajj ibadan aikin hajji Allah ya umarce shi da ya aikin hajji kuma aikin hajji cikakke kuma fa'atan mahunna Allah ta'ala kuma ya ce annabi Ibrahim ya cika waɗannan kalmomin da Allah ya umarce shi da su al'imamu alhassanul basari Allah ya mishi rahama ya ce Allah ya jarabci annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam da abubuwa ne guda bakwai su ne ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimati na farko shine ya ce bilkawakibi wa shamsi wal kamar Allah ya jarabce shi da taurari Allah ya jarabce shi na biyu da wata Allah kuma ya jarabce shi da rana kamar yadda ya jero bayani a cikin suratul an'am kamar yadda yake cewa falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba annabi ibrahim yana neman in wane ne ubangijinsa lokacin da dare ya lullube shi sai ga tauraro kala haza rabbi sai ce ga ubangiji na nan to wannan jarabawa ce Allah dan ya gwada karfin hankalinsa falamma afala qala la uhibbul afili lokacin da tauraro ya gushe sai ce kai bai yiwuwa in samu Allah Allah bai gushewa a ce akwai lokacin da Allah na baya nan to in na shiga damuwa kuma wa zan kira kaga wannan jarabawa ce kuma ya ci jarabawa sannan sai Allah ya ce kuma bayan nan kuma sai ga wata nan ta bayyana da ya ga wata ma sai ce ga ubangiji na lokacin da wata ta gushe sai ce kai duk yadda aka yi fa ina da wani ubangiji ina fatan ya shiryar da ni don in bai shiryar da ni ba zan zama batacce to shine sai Allah ya ce bayan nan kuma sai ga rana da rana ta bayyana qala haza rabbi haza akbar sai ce kai wannan shine ubangiji na kaga ai ya fi sauran girma ma amma Allah ya ce falamma afala qala ya qaumi inni bari falamma afalat qala ya qaumi inni bari mimma tushrikun lokacin da rana ta gushe sai ya ce ya ku mutane na na barranta daga duk abin da kuke mashirka inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin na fuskantar da fuskata na koma zuwa ga Allah da ya kage halittar sammai da kasai ina tsaye akan tauhidi ba shirka kuma ba zan zama cikin mushrikai ba to kaga Allah ya jarabe shi da wa'annan kuma ya ci فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه دائما دائم لا يسود النبي إبراهيم يسعى يكلا da waɗannan ababuwan ya kuma fahimci cewa ubangijinsa baya gushewa su kuma waɗannan suna gushewa sannan ya ce Allah ya jarabe shi wa binnar Allah ya jarabe shi da wuta ba an jefa shi a cikin wuta ba ce fa sabara alaiha yayi hakuri hasali ma abdullahi dan mas'u abdullahi dan abbas yace annabi ibrahim ana jefa shi a wuta ko sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil shikenan sai gashi kuma ya ci jarabawa Allah kuma da ya tashi saka masa sai ce mautan kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ce mautan ki sanyi kuma sanyi na aminci sannan abu na gaba shine suka ce bil hijira Allah ya umarce shi da yin hijira ya tashi daga garinsa ya koma wani gari daban wanda ba nashi ba kamar yadda mahaifinsa ya wato kore shi daga inda yake yace da shi wahajulni maliya ka tafi nesa da ni karkaskar na sake ganin ka har ƙarshen rayuwata sannan kuma Allah ya jarabe shi bi zabhi ibnihi Allah ya jarabe shi da yanka ɗansa mutum ne ya kai shekara 80 ko 90 ba shi da ɗa bayan ya shekara 90 ko 100 da wani abu matansa shekara 60 ko 70 da wani abu kaga sun ɗebe tsammani daga haihuwa amma Allah ya nuna ikonsa ya ba su haihuwa Allah kuma ya umarce shi da cewa ka ɗauki matar da ɗan ka je ka ajiye su a can dajin bakka yadda babu kowa sannan kuma ka dawo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin sayul bukhari lokacin da ya je ya ajiye su a wajen ya juyo zai tafi matar ta ce masa ya ibrahim aina tazhab wa tatrukuna bi hadha alwadi alladhi laysa fihi anisun wala shay ina zaka tafi ka bar mu a wannan bigirin a wannan wajen da babu wani dan adam ko wani abu da ke gittawa ba kowa ba komai kawai ka tafi ka bar mu yace ko juyawa kalle ta bai ci gaba da tafiya ta ƙara bin shi sai ta ce da shi allahu amaraka bi haza allah ne umarce ka yi ce ka kawo mu sai ya gida mata kai ya ce na ta ce idan layu da yi'una tafi abinka inda allah ne ce ka kawo mu to akwai shirin da ya mana allah ba zai wulakanta mu ba to sai da annabi ibrahim ya matsa can gaba yadda ba sa ganinsa nan ne ya yi bakan damiyar addu'an sannan a suratu ibrahima ya ce rabbana inni askantu min zurriyati
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ya ce rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati Allah na zaunar da wani sashe na zuriyata matata da ɗana na zo na ajiye su biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram na ajiye su a wani wato ainihin kwari wadda yake wato babu shuka ba komai a wajen ɗakin ka mai alfarma ya ubangiji abinda nake roƙonka rabbana liqimus sala Allah ka taimake ni akan su kar su yi wasa da sallah Allahu akbar ba yanzu addu'an sa yaushe za a ce in dawon dauke su ba Allah ka kula mun da su kar su yi wasa da sallah sannan ina roƙon Allah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim Allah ka sanya zukatan mutane ya karkata zuwa ga wannan wajen kaga Allah ya amsa addu'ansa wanda ya je yana son koma wanda bai je ba fa yana son zuwa warzuquhum min ath-thamarat Allah ka azulta su daga kayan marmari la Allahum yashkurun dan su zama masu godiya gare ka to bayan shekaru an ɗebe shekaru masu yawa wannan yaron ya girma har ya fara fita farauta da sauran kabilun da suke cikin garin Makka ya fara zuwa yayi wato ainihin sayayya har yayi aure Allah ya ce to ina so ka koma ka je ka ɗauko yaron nan in ka ɗauko shi kuma ka yanka shi dan guda daya shine Allah yake fadi a suratul safati falamma balagha ma'ahu as-sa'ya falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manam anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت قال افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر مم.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah ta'ala ya ce falamma balagha ma'ahu sa'ya lokacin da wannan yaron nashi ya kai zai iya kai komo da shi zai iya zuwa yayi masa cefane zai iya zuwa ya masa ayyuka qala ya bunai sai ya ce da shi ya kai dan dana inni ara fil manam nayi ta gani a mafarki an nuna mun an kuma nuna mun anni azbahuka na ganni a mafarki cewa ina yanka ka mafarkin annaba kuma wahayi ne gaskiya ne saboda duk annabi in yayi bacci idonsa ne ke baccin amma zuciyarsa tana farke fanzur ma za tara duba ka gani me kake gani game da wannan qala ya abatif alma tu'mar yace ya babana ka aikata abin da aka umarce ka kaga shi ma dan ya sallama satajiduni insha Allahu minas sabirin in Allah ya so zaka same ni cikin masu haƙuri zan jure ba komai Allah ya ce falamma aslama فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم.
وناديناه أن يا إبراهيم صدقت قد الرؤيا.
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين مم.
إنه من عبادنا المؤمنين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم.
وفديناه بذبح عظيم تركنا عليه.
وتركنا عليه في الآخرين سلام على سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين مم.
إنهما من عباد من عبادنا.
إنه من عبادنا المؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma aslama lokacin da dukansu su biyu suka miƙa wuya uban ya yadda ya yanka ɗansa ɗan ya yadda a yanka shi wa tallahu lil jabin Allah ya ce ya kifa shi akan goshinsa zai yanka shi wana dainahu sai muka kira shi muka ce da shi an ya Ibrahim ya kai Ibrahim qad saddaqata ru'ya haƙiƙa ka cika mafarkin da kai umarnin da aka yi maka na mafarkin nan ka cika inna kazalika najzil muhsinin haƙiƙa kamar haka ne muke saka ma masu kyautatawa inna hadha lahuwal bala'ul mubin Allah ya ce to wannan ita ce jarabawa mabayyaniya kaga ta dawo nan suratul baqara kenan wa idh ibtala ibrahim rabbuhu Allah ya jarabce shi da ya yanka ɗansa kuma fa'atan mahud Allah ya ce kuma qad saddaqata ru'ya ka cika umarni kamar yadda aka umarce ka sannan Allah madaukakin sarki ya jarabi annabi Ibrahim bil khitan da kaciya fa sabar alaiha yayi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an al- Allah ya umarci annabi Ibrahim da yayi makan shi kaciya yace waqtatana bil khaddun annabi Ibrahim yayi makan shi kaciya ne wasu suka ce al khaddun shine garin da yayi kaciya wasu kuma suka ce al khaddun shine gatari shekara saba'in tamanin da wani abu Allah ya ce ya yi makansa kaciya saboda cika umarnin Allah ya yi makanshi kaciya ba da aska ba da gatari Allahu akbar fa'atan mahunna ya cika umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi subhanahu wa ta'ala al'imam sa'id bin jubair ya ce faɗin Allah ta'ala wa izibtala ibrahima rabbuhu jarabawan da Allah ya yi annabi ibrahima shine umartansa da ya da ya cika ɗakin ka'aba ma'ana ya gina ɗakin ka'aba shine kamar yadda za mu ji a ayoyin da za su biyo a baya insha Allah wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi da kuma faɗin Allah ta'ala wa iz bawwa'na li ibrahima makana al-baiti duka Allah yana bayanin yadda ya umarci annabi Ibrahim da ya je ya sake gina ɗakin Ka'aba shi da ɗansa annabi Ismail suna ɗagawa suna gina harsashin ɗaga harsashin ɗakin Ka'aba suna ɗaura bulok da siminti suna cewa rabbana taqabbal minna Allah karɓa daga gare mu suna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tace wannan shine wato ainihin a jarabawan da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam wasu daga cikin malamai su suka ce shi ne faɗin Allah ta'ala a suratu shu'ara lokacin da annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam ya zo ya samu mutanensa suna bautan gumaka kamar yadda malam ya karanta mana a karatunsa da ya buɗe da shi lokacin da ya same su suna bautan gumaka da ya ce da su waɗannan abubuwan da kuke bauta musu me su suka ce bautan gumaka ne muke ya ce to suna amfanar da ku in kun bauta musu ko suna cutar da ku in ba ku bauta musu ba suka ce ko ɗaya kawai dai mun taso mun ga iyaye da kakanni ne suna yi muwa kawai sai muka ɗaura ya ce to bari ku ji daga, daga yau ni da waɗannan gumakan babu ni babu su na yi gaba da su wanda kawai nake shiri da shi cikin ababen bauta shine Allah ubangijin talikai domin shine ya halicce ni kuma zai shirye da ni allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yaskin shike ciyar da ni shike shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rashin lafiya shike warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyin kuma Allah shike kashe ni Allah shike rayar da ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin Allah shine wanda nake burin ya yafe min zunubaina a ranar tashin alkiyama to wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan su ne kalmomin da Allah ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da su to kaga ibtala anan ya ɗauki wato jarabawa guda ukun da duka kamar yadda muka ambata jarabawa na al'amuru jarabawa na annahayu da kuma jarabawa na kaddarorin ubangiji Allah ya umarce shi da wasu abubuwa ya hane shi da wasu abubuwa ya kuma kaddara masa wasu abubuwa masu zafi da daɗaɗi a rayuwa kuma ya jure ya shanye to lokacin da ya cika wannan umarnin sai Allah ya ce da shi inni ja'iluka Allah ya ce da shi lallai ni zan sanya ka ni mai sanya ka ne linnasi ga mutane ka zama imaman zan sanya ka zama jagora ga mutane malamai suka ce ma'anan imaman shine qudwatan fil khair qudwatan yuqtada bika fil khair zan sanya ka zama jagora abun koyi wanda za a dinga koyi da kai a cikin alkhairi ma'ana tunda mu ma Allah ya ce mana mu bi hanyar annabi Ibrahima kenan Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama jagora a gare mu shine mu ma mu yi kokari mu cika dukkanin umarnin da Allah ya yi mana fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil bil kirami falahu in ma ba ku zama irin su sak ba to ku yi koyi da su mu kwatanta cika umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana sannan kuma wannan na nuna mana shine ka'ida ta ubangiji shine in kuna so Allah ya cika muku alkawarin da ya muku to ku fara cika mishi nashi duk abin da kuke so Allah ya muku mai daɗi to ku fara yi ma Allah bai yiwuwa a ce kuna son Allah ya yi muku mai kyau ko kuma ba za ku yi ma Allah mai kyau ba duk inda ka ga ni'ima ta dawwama to ana bin Allah ne in ka kuma ka ga ni'ima ta zauna ba a bin Allah to wannan kuma ta lala ne ta lala ubangiji yake yi gwammama a ƙibin Allah a shiga bala'i da a ƙibin Allah a shiga ni'ima don wannan ni'imar ta fi wannan bala'i zama bala'i saboda haka Allah ta'ala ya ce to zan sanya ka zama jagora abun koyi ga mutane wanda za a dinga koyi da kai ƙala annabi ibrahim sai ya ce to wa min zurriyati sai ya addu'a ya ce ya ubangiji zuriyata ma ka sanya su zama abun koyi a cikin zuriyata ka zaɓi wasu su zama abin koyi to Allah ya sani ai cikin zuriyarsa akwai masu sabon Allah akwai masu bautan gumaka sai Allah ya ce la yanalu ahdi zalimin la yanalu ahdi zalimina wato alkawari na baya riskan azzalumai anan la yanalu ahdi zalimin akwai kira'o'i daban-daban da suka zo kamar yadda muka ji anan la yanalu ahdi zalimina kan wannan ruwaya ta wato Hafsu da ruwayar Hamza qira'ar Hamza ruwayan Khalaf da Khallat suna karantawa da la yanalu ahdi zalimina bi iskanil ya sannan sauran malaman kira'o'i da ruwayoyi suna karantawa bi fathil ya la yanalu ahdi zalimin maimakon la yanalu ahdi zalimin kamar yadda muka ji malam ya karanta to menene ma'alan ahadi wasu malamai suka ce shine rahmati rahama ta bata riskan azzalumai azzalumai ba su dacewa da rahmar Allah domin azzalumi bai dace ma ya samu rahmar Allah ba saboda zalunci ai kishiyar rahama ce to ka'idar Allah kuma man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi Allah ba zai ji tausayinsa ba irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama in kuna son Allah da ke sama ya tausaya muku to ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa wasu ka ce la yanalu nubuwati annabtata ba ta dacewa da azzalumai ba ta taɓa dacewa da azzalumai ba wasu ka ce shine al-imama shine jagoranci bai kamata azzalumi ya zama jagora ba bai dacewa a ce azzalumi shine wanda zai zai jagoranci mutane to wasu malamai suka ce azzalimina anan shine almushrikina rahmar Allah ba ta dacewa da mushrikai domin Allah ta'ala yayi ta ambatan shirka a matsayin zalunci inda shirka la zulmun azim shirka zalunci ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay bi shirkin shirka zalunci ne to kaga wannan ayan ta nuna mana cewa annabi Ibrahima alaihi salatu wassalam Allah ya umarce shi da waɗannan kalmomi kamar yadda muka ji kuma ya cika su ya zo da su kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi kuma Allah ya yi mishi alkawari cewa zan sanya ka zama jagora abun koyi na alkhairi annabi ibrahim ya roki Allah ya ce ka sanya cikin zuriya ta Allah ya ce masa a'a azzalumai mushrikai mutanen banza ba su dacewa da rahamata ba su dacewa da annabtata ba kuma su dacewa da su zama wato jagorori waɗanda za su jagoranci al'amuran mutane to malam ya karanta mana ayoyi da yawa amma kuma a lokaci ba zai ba mu dama mu fassara su ba saboda haka za mu tsaya akan wannan aya guda ɗaya da muka fassara Allah ya sanya mata albarka in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 125 wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas abinda muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kore Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين